أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurinmu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha uku ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da hudu ga wata na hudu dubu biyu da ishirin da uku a jiya muna cikin suratul hujarat mun zo ƙarshen aya ta goma sha uku insha Allah za mu tashi aya ta goma sha hudu ta suratul hujarat wanda sura ce dai biyar da muka yi mai gyara zamantakewa mu'amala ta masu imani yadda ke gyara zamantakewa tsakaninmu muna fata Allah taimake mu da aiki da abin da muka ji cikin hukumce-hukumce wanda suke da alaka da alaka tsakaninmu akwai yan tambayoyi kayan tambayoyi akwai mas'ala ta rikici na jinin mata don wannan ganin mata ba kaso ba suke da dama ko ta kira ko zuwa makaranta kuma so da yawa sukan ji kumiya na tambayar abinda yake da alaka da jininsu ta yanwa abinda yanzu ya yi yawa masala mata kala biyu ne akwai mata wanda suke shaye-shaye magunguna sun canza ɗabi'arsu da allah ya halice su a kanta ta hanyar shan magani kuma akwai mata waɗanda haka Allah ya yi su al'adar su ta dace amma sukan samu matsala su ma wani lokaci ta jini dangane da mata waɗanda suke shaye-shaye magunguna shi a shar'ance duk lokacin da mace za ta ga jini mai kala na jini a matsayin jini yake matuƙa yana tsayawa ya je ya zo me yake wakana wata asali mahi yawa mata sukan yi al'ada a wata su guda to wannan dokan maganin yakan canza musu al'adarsu ta koma su biyu kuma dai a rikice babu lokaci to irin wannan mata bayanin da muke musu idan kina gane kalar jini na haila kayan ki samu wannan matsala za ki aiki da in yana kala ta jini shine haila in ya canza ba haila ba ce na'am in kina gane ta kala ta jini amma idan jinin iri ɗaya ne irin jinin haila ne kuma bai tsayawa to wannan za ki aiki da tsohuwar al'adarki kwana shida kike bakwai kike a da nawa ga wata sai ki kwatanta ki wannan kwanaki a wata shi ke na ki kare saura na rashin lahiya ne sai a ci gaba da neman magani inda aka ɗauko wancan maganin wannan bangare na masu shashayen magungunan Allah ba su lafiya sai mata normal wanda suke ka'ida haka Allah da ce su to matsala yake samu a cikin watan azumi akan samu jaje mata da yawa sukan ce mana na ga jini ya zubo da sahi ko da rana ko da marace kuma shikenan bai karsa ba sun ga wata taras sun ga sun ga kamar kamar taras ta jini taras din jini zai gani kuma ya tsaya wata takan tsaye da azumi wata ta tambaya to shi ma wannan an wa bincike ni da naje a wani bangare na na bincike likitoci kan wannan mas'ala ta irin wannan jini sun tabbatar mun ba irin jinin haila bane aka samu wasu mata dalilin yunwa yunwa takan sa irin wannan jini sai jini ya dan dogo kuma bai ci gaba da dogowa haka daga albani rahimahullah cikin alhuda wa nur na cikin sakin da bayan da ke amma tambaya ta qatarat yace irin na jini da yake ɗigowa ba ci gaba yake zubowa ba wannan inda ana cikin tsarki ne irin wannan ɗigon jini bai matsayin jini bai bata azumi bai sa wanka kurin za a wanke yana matsayin iya matsayin kurin kasam takura kenan a takaice mata masu ganin irin wannan jinin ɗigon taraskin jini ko sauran zare-zare da rana a cikin ramadan baya bata musu azumi su ci gaba da azuminsu kun su wanke kazamta kun babu wankan haila Allah taimake mu sai mas'ala wani iya cewa akan samu matasa sukan tahi wurin aikin soji to wai a wannan kwanaki a aikin soji za su iya aije azumi su yi farmasonkinsu uwa cewa abu ɗaya ne uzuri ba don aikin soji ba a dalilin ɗan bulaguro an ba shi damar an ba shi damar ajiye azumi a dindiki ganin farmasiyon kin soji ana yin ta ba a gari ba aka ɗauko ɗanya mai doso talabiri difa da magara a kai wani gari a ce su da a ba su wuri a ƙarƙashin wannan kaɗai zai iya halitta ya ajiye azumi ganin ba zai iya azumin ba ya yi ajiye azumi daga bayan farmasiyon sun ƙare waransu ya su rama wannan azumin a matsayin bulagoro ba da matsayin farmasiyon kinsu ba don bulagoro da suke ciki shi ne kurin dalilin uzurinsu da za su samu damar yin wannan aji azumi a takaici sai wani na cewa shin akwai magana ta ala magana ta ganin lalkakadar yamma wannan masala ce da akwai cewa sama na haske kai na babu hadiri babu karan da kai da kai karan jakuna da karnuka wasu ababai alamomi wanda cewa rana tana hudowa ran wannan ganin da tana hudowa babu ko jeje ko daya in wannan ya dace daga wani wuri zuwa wani wuri wani wuri kullum ma cikin hadarin ake wani wuri ba magana na a lokaci kaza shi ne babban abu gurin da ya yi zama abu kurin neman ta a goman karshe a goman karshe ma wutin kudu shi ne kuma a su a jumlace kuma wanda kuma cikin alamomin da cikin daren 27 Allah sai kabbara za an yi addu'a to wani ya magana masu tahajjud ko kiyamun lai bayan an yi du'a istifta ta farko a duk sallama sai a yi a annabi sallallahu sallam a kiyamun lailin shi yana du'a istifta a raka'a ta farko a sauran baya yin du'a istifta mana addu'a ta bude sallah iyayen kai ta farko shi kenan ka kare saura kun sai a ci gaba da yi سي الرمى بسم الله آية شاهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله له لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا نا الأعراب أنا نين لا ربا وندجي قويوا الأعراب a laraba shi da kufin wani faɗa Allah ce ko can na wasu sai laraba sun kowa ka furce na furce al'arab ana ne mutanen daji ba ana ne laraba suna laraba al'arab ɗaya arabiyun shi wannan arabiyun ba kawai da yawansu al'arab kenan a arabar ana ne larabawan daji ko wuce kauyawa kuma ci an laka dalilin jahilcinsu da wani don ba sa kusan sabkowar saukar wani kenan jahilci ya kamsu wannan abu to nan akwai mun yi bayani a madina tana da gari kewayen madina akwai garuruwa ko yan zanguna wanda kuma suna cikin masu bin madina to daga cikin irin waɗannan larabawa na ƙauye wanda suke zagayen madina sun zo kuma su a wajensu suka wani abin alfahari ne ba sha wahala ba sun zo da kansu yin imani ba ta suna da kwatanta wani abin a zo a gani da suka yi ya ce ƙatil arabu a manna wannan larabawa na ƙauye na daji sun ce mu mun yi imani amanna mana ya ramu baka sha wahala da mu ba baka yi mu ba da kama zo kai imani sai Allah ce qul lam tu'minu Allah ce ga ya musu buku yi ba imani walakin kulu a salamna ku ce dai mun musulunta wannan kalma ta cewa kulu a salamna ke na iya karantar da kai wanda yake akida ta arsunar jama'a gaba daya cewa akwai bambancin imani da musulunci mu imani ya yi daraja sama da kankun islam ke na wata daraja ce a cikin musulunci a ce ka zama mai imani mummuni wannan shi ne magana tabbatatta wanda an kore kalmar imani don ba su kai wani hanzu imanin kamar Allah ka cewa walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum kai har yanzu imanin bai zama na ba da kyau kenan ba su kai ba wannan daraja ta imani wannan shine Imam Bukhari rahimahullah shi ya doki wa'annan ta wasu ne wanda munafukai ne ake magana akan su wanda sun hudi dama san da munafuci zai ce ya musulunta zai kalmar shahada amma hakika ni ba musulmi bane bane hakika kurin suna ne sunan baka ne tun da musulunta musulmi ne amma musan zuciya wanda shi ibnu kasir rahimahullah ya raddi ga magana imam al-bukhari akan cewa wannan magana imam al-bukhari ba madogara cewa munafukai ne sai ka wata ruwaya wadda kuma iya cikin bayanin ibn abbas irin su qatada irin su ibn nakhai cikin malaman tabi'ai cewa cewa a ce maka musulmi ba mummuni ba wani abu ne wanda yake ba sai munafiki ba ka ruwaya rata bukhari muslim ya kawo ta wata ranar sallallahu alaihi wasallam iya tare sahabbai sai ya rabu da ya rabu ya raba sai bai ba wani ba ya hana wani sai sa'ad ya ce ya rasulullahi ina ga duk kayan rabo baka ba wani ba annabi kyale shi ce ina ga kuma wani musulmi wani mummuni ne wa mummuni ne maka hana shi ka ba saura iya ga maka wani aka hana kin ma ya yi wancan ma annabi ce awa musulmin ya ce a mummuni ne ce yarsu da ce ka ba wani a maka hana wani kuma shi mummuni ce ko da awa musulmin ko da musulmi annabi da masu uku ce ko da musulmi shi ya ce mummuni annabi ce ko da musulmi kuma annabi bayanin da na ya karantar da kai bambancin mummuni da musulmi mummuni ya yi daraja annabi sallallahu alaihi karshe sai kace mishi wani sa'ad nakan ba wani kyauta an hana wani in bar shi da imanin shi wancan na ba shi ne dan in kare shi da wannan abun zan kan mana da kare imanin aka washe wancan abun amma wanda ce wanda na hana na yi sake akan wannan ba kakin annan bai hana wannan ba dan matsaya ya nashi kullum dan ya san mai imani ya mai sheda bai tsoron shi akan baba shi zama matsala ba amma wancan ya musu tsoron in baba abin da sa matsala ta da dalilai kuma da irin tafsirin sai ibn Abbas qatta da sai naqi da cikin malamai wanda suka rinjayar da maganar musulmi ne harkon musulunta ba munafikai bane ba almuhim mu dai maganar mu imani daban musulunci daban illa abu ne da yan wa hukunci na zahiri a wajen al'umma dukkan wanda yake ya kalmar shahada a wajen musulmi ne amma sanin imani mummuni ne abu ne wanda iya da wahalar shaida ga wani amma kowa san kanshi ba kai ka san kanka tsakanin gada Allah ka san da digirekin kai musulmi ne ko kuwa mummuni ne akwai amin akwai ina ga wannan malamin wanda ya ulumuddin imam al-ghazali ya kawo ta ruwaya cikin wannan littafin wanda take bayanin cewa man qala annahu mu'minun fa kafirun ma duk wanda yace shi muni kafiri ne kenan a wannan ruwaya kuma cewa a suka cire manganu wanda ya kawo iya kwatanta an kace kai muni kama kaman fakariya ce makon ko kafiri ne ma baka imani wanda wannan ruwaya ba ta da inganci cewa kana iya kai ba da wani amma ni karan kaina ina tunanin muni ne ina ji ƙarya ma ba a zargi na yana iya ƙarya ko ba da suke ne ina ga akwai abin musamman haulani da shi da ɗaya cikin da anas bin malik da abulabar masa'ul da abin musamman haulani abin musamman haulani ta biyi ne abin musamman kuma samalin cikin malaman sahabbai ma sai wannan kalma ta mummuni ne abin musamman haulani ta wani ta mummuni ne sai ce a an kace shi bin masa'ul sai in kari da wanda ya ce da wanda ya ce shi mummuni ne ya ce in ka ce mummuni ne kenan kai ma ka zama kawai ka ce kai ka zama kenan ka ce ɗan aljanna kai na aljanna ke kenan na cikin mu kenan ka zama ɗan aljanna ka garanti aljanna ya ce a ni dai mummuni ne ya ce a ibn mas'ud ya yi inkarin kalmar ka ce kai mummuni ne to shi wannan tabi ya musu mahaulani sai munakasha da ibn mas'ud ya ce ibn mas'ud ma tambaya annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallam mutane kala nawa ne a madina kala nawa ne ya ce akwai musulmi gangariya akwai mummunai gangariya akwai kafirai gangariya akwai munafukai kala akwai akwai wasu a su uku ne to kai na kake sai da kai shi ya kada kai mai hujja kai ce ya cikin masu imani yace dan haka yace ni yace wallahi a yanzu ni mummuni ne muna da imani na mutu shiga aljanna amma musamman abin da Allah zai danya gaba a wasu da kai shi abin sa'ud ya gano kuskuren shi ya gano kuskuren a cikin kacce kai imani za ka yi hudu kai ka san karan kanka ni mummuni ne ko ba mummuni bane ba domin menene dukkan musulmin kwarin mummuni ne magana kenan to amma ban ne tsakanin ni da kai ne da amma ni a zahiri a hukuncin zahiri da kai kalmar shahada kai musulmi ne a wajena amma ɗan musulmin kwarai ne ya ce duk musulmin kwarai mummuni ne inda na kwarai ne don gariya inda ya tabbata musulmucin su ma ana yi kamar farko abu ne da Allah ta walafi kulu a salamuna wallan ma da kulu imanu fi kulu yukum kina farkon abu ne inda ya zama da kyau duk musulmin kwarai iman sun shi ya zama kullum mummuni ne ala kulli halin wa'annan Allah ya musu wannan ladabin cewa kan ku ce ku domin har yanzu imanin bai da shiga ba amma ta wayan tuti'u Allah wa rasulahu la la yalitukum min a'malikum shay'a amma in kuka ci gaba kuka yi da'a ga Allah ga manzon shi to Allah bai rayye muku komai daga cikin aikin ku damu inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ci gaba innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون نعم غاشيري ما إيمان قرآن غا إيمان غا إيمان ينديك إنما المؤمنون Allah ya sa abin ga masu imani wa masu imani ga su allazina amanu billahi wa rasuli wanda suka yi imani da Allah kuma imani da manzo na Allah kadona aiki ne na zuci sun yi imani da sun malam yartabu sun yarda yarda wanda babu shakka kanka kaji kina akwai shakka kaga babu wannan abu kadu wannan abu ne na zuciya wani bai ma wani hukunci da shi amma mutum shi karan kanshi ya san wani matsayin yake ciki ke sun yi imani da Allah sun imani da manzo na Allah kuma ba su yi ba shakka ba sa kokonto kan imanin wani da Allah da manzon shi kuma bayan wannan na zuciya wajahadu bi amwali mu anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu cikin taimaka ma addinin Allah wanda shi taimakon addinin Allah wanda Allah ya ba duk musulmi iya layi bakin inda kake bakin kokarinka kuma dukiya da rai tabarin mai yawa a yanzu wanda ma Allah ya taimaka wa kin balle masu hali a sida dukiya kare da yau shiga kansu mai yawa ba yi da su yawan wannan wani abu ne wani cikas ne a cikin rayuwa cikin tafiya addini mai hali ya gihi shi ba ruwan shi sai kun je kuna bara kun je kuna bukata alhaji aje to gashi ku je ku yi ba haka bane magabata magabata da su ake suna zamane abin ya taso ba hajjaba a gida an shekaba da shi kurun sai kurun kurun ga bada kurun ne zai bada amma irin wani tsari namu kurun masu kudi daban malamai daban wannan daban wallahi matsala ce tahiya guda ake tahiya guda ake kira kurun ake kai Allah wani ba yan bulan kudi kowa san abin da ke da juri in kana nan za a yi kiran ba tare da an je ba ana kamar kun wani tsaye ne ajiyar kai ma an dame kun ma ji da ma an dame shi kamar kun ce kuna matsayin almajirai kuna ko kuna jiran alhaji ya hoto yan mola sai ku kun zo ko ku tsaya za ka ke ba shi dan mola yan ko kallon daban dan mola iya iya ma da wani kallo shi dan mola mola ya je kai ma ne ma kaje na na ka je gidan alhaji mai badawa da gaskiyar gaskiyar magana masu hali da aikin addini za ka bayyana man karatun ne ma iyawa su su rage yi mai kwaje a radiyo mai kwaje a radiyo duk gaskiya ta yaki tafiya aiki ta yaki da dukiyarsu da rayukansu tare suke tafiya gaba daya eh ku yi jihadi da dukiyarku da rayukanku gaba daya kana ji wani lokaci ma ba ya bukata kai kasa bukatar ya yi sama limanci kuma ya yi mutunci ɗan wala da yawa tashin suna masu ɗuri da allah horewa suke da'awa suka shiga cikin da'awa dumu dumu kowa san tasirin suka ma addini duk masu ɗuri da suka tafiya suna ai wani zawa zai nema alhaji don hadanci zai zo misali alhaji a wurin karatu ka zo nema alhaji gida ka ce bai iya masallaci ya dole ka ji wallahi dole ka je masallaci ka zama kuma ya kare kada ka je nema ka ce alhaji ta so kaga zama zai Allah da yawa masu kudi na harkar suka sa wai su gane addini da harkar sun zo ne mana da amma su ma suka zama dumu-dumu cikin addinin Allah saboda sun zo ne jiran alhaji suka ji karatu he kuma ta yi da su na haka gaske magana haka zai kai mai hali da baka hali za ka zama kai maka wata da'awa ka taimaka ma da'awa ka zo an yi da kai dalilin ka wani gane addini da yawa da yawa wanda sun yi tasiri manyan masu balle farko suna gaskiya sun taimaka ma mutane da yawa wanda suna dawo sunan ma dalilin alhaji ya zo ya ji wa'azi kuma ya zama shi ma ahli sunna daga baya Allah ya taimake mu kenan aiki addini ce suka yi da rawukan su da dukiyarsu gaba daya ulaika hum sajiun kaga masu wannan halin da Allah wani imani da Allah da manzo na Allah ba kokonto cikin imanin suka yi jihadi da dukiyarsu da rawukansu cikin taimakon addinin Allah waɗannan humus sadiqun sune masu gaskiyar imani Allah sama Allah su
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
الله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم shin ka gaya musu ya mustasama za ku rika gaya ma Allah kuma su addini ne na menene suna ta ya rasulullah kaga mu baka yaƙe mu ba ko mun zo mun yi imani ba wahala ba ku misal kamar suna kamar suna hana abin a zuwa gani kaga annabi gori bi sha wahala su ba saura an yi an yi jihadi an yake su mu mun ka kanmu da kanmu Allah ta shin za ku gaya ma Allah ku masu addini ne kuna hudi ku masu addini da za ku yi imani to gaya musu in har da gaske da shi Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai kai ba ce ba wallahi bi kulli shay'in alim Allah ko ma menene Allah iya cikakken masaniya kan komai me mun tabbata mun imani da kuna wadi me ya bukata fadin kuna tafi wadi imani addinin Allah Allah ku ku imani na ga manzo ku manzo Allah gori ku wasu kun imani ba wahala kuna ga mu Allah addini kuma sai addini ne to shi Allah inda Allah ne inda addini kware ne to shi Allah da ake ya san abin da ke sama da kasa ya san komai ne gaba daya
yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نعم يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم yace Allah ka suna maka gori ai su sun musulunta babu wahala ba ka yake da su ba ba ta baka wahala ba sun zo kansu suna maka gori sun musulunta la taqul la tamunnu alayya islam ga gaya musu ni ka kuma gori musulunci ku me ka gori ni ku ga ni ku ke bi mana ni ni a gori ku balillahi munnu alaikum an hadakum lil iman wannan Allah ne zai muku gori shi ya muku abin kware don shi shi da kuka imani kenan Allah ya muku wani abin a zuwa gani shi ya muku taimako da wannan imani ke ma gori da kun zaba gori eh Allah shi zai muku gori don shi ya shirye da ku akan wannan bai wata imani in kuntum sadiqin an har gaskiya ne kuke kuma su imani ne to ba lalla kuwa ba Allah ne zai muku kuma za a gori kuma Allah zai muku gori me abin mun gori kun imani ba wahala ba kaza ka sha wahala zan mun imani akan me ga musu haka kuma inna Allah ya alamu ghaiba samawati inna Allah ya alamu ghaiba samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun inna Allah ya alamu ghaiba samawati wal ardi Allah ya san abin da yake oye abin da ghaib duk abin da baka gani baka ji baka shaka baka taba wani abin da bai wani abu guda biyar bai kai gare shi na kai mu kai Allah ya san abin da yake boye za mu ci na sama da ƙasa kuma wallahu basirun bima ta'malun Allah iya ganin abin da kuke aikatawa kin ba abin da yake boyuwa ga Allah in dai kai shi Allah ya sani bai ba ka zo ka gama mu sai farkon so ta kawo bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قاف yan wadin mai ji karatu a da inda ba yaro bane an ce qaf daga an ce qaf akwai wanda kake ji ko kake tunani qaf dutsen qaf haka ka dutsen qaf abinda yake kawo nan mu da an kana jin kwashe-kwashe ba ta cewa kwashe-kwashe cewa wai wani dutse ne a duniya duniya zagaye take bayan duniya da wata teku wata kewaye bayan tekun wani dutse ne wanda wai saman farko a sama aka kawari da a sama saman duniya a saman shi take gidan wani dutse ne dogon babban mai tsawo sama aka ɗaura rijin saman duniya a saman shi kuma da haka tsari yake wannan yan uwa Allah ji kan malamai gafarta masa magabata in sai bin kasir kayan su asali yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wata dama ga sahabbai hadisu Ahmad bin Sa'id wal Haraj ko babu laifi ko nemo labari daga Banu Isra'il babu laifi ko da babu laifi domin alin Banu Isra'il asali su suke tare da tausu gabata makaranta a Taura Injil su Zabur da wajen su Injil kenan wani abu ne wanda yake akwai ilimi to abin an gama da gaskiya da ƙarya wanda abin ya rikide yau da gobe wanda gaba aka waka yi wasu musulmi abin ya same su to wannan magana da mai ba dama ku samo labari daga wajensu to amma akwai ƙa'ida cewa duk labarin da za a samu a wajensu labari kashi uku ne wanda ya sha banu sura'il a halittar akwai abin da sun ba da labari imam ƙur'ani ko suna sun tabbatar da shi wannan za mu yarda da wannan labari mun ji tun da kudamun ƙur'ani ya kawo suna ta kawo ba don su muka da mun yarda akwai abin da za su wani bai ci karo da ƙur'ani bai ci karo da suna labari na mun ji ina ka ji labari a bbc kai labari a wani labari kun kaji amma ba wata madogara da kai shi labari mun ji an ce kaza mun ji an ce kaza kurum sai labari kurum da tamna wannan baka ce ƙarya ce ko gaskiya kaji ce akwai labarin da ƙarar ya saba da wata aya ko hadisi wanda zaka ce ƙarya ce to wannan shine asalin ko tace labarin to amma ganin wannan abin da suka yawa an samu sahabbai sun samu irin labaran sun tattara wuri guda to akan samu wani abin ya ci karo da wata aya ko na hadisi to shi ne kayan irin wani labarin ibn su iya cikin isra'iliya wannan hadisi kamar kamar ba mun ba da ba kaji ko a wajen tafsirai shi duk dan duk mai jin tafsiri ya ji jin tafsiri asali ya je ne ya ji wata magana ta Allah sai ke da muhimmanci dole tafsiri in zai bayan labarin da babu a ƙura'ani wani suna to ya taƙi hatara don kamar mai ji kamar kace mai ne allah ya ce ka kafa lokacin ake tafsiri mai jin tafsiri balle awam ba malami ba don ya bayan labarin da kamar kan cewa shi ne saƙo daga allah a ce kenan dole mai zaɗin wani labari a wurin karatu na addini balle ƙura'ani ko suna ka tabbatar da ingancinta ka yanga mutane to wannan sun yi hada abu da yawa to kaga wannan tun da jimawa iya nan a rubuce cikin littafin malamai tafsiri wannan labarin wai kaf wani dutse ne a bayan duniya ya kewaye duniya saman duniya ma saman take kada abubuwan to dama sun wuce reshin shirme ne kwace-kwace sai bin kasir kayan ɗan adam kaga yanzu sai abin ci gaban ɗan adam yau da gobe ta gano ko kawai da an san kenan ba gaskiya ba ne duniya ba ta da wani bango wannan ci gaban ɗan adam an gano da haka duniya ba ta da wani bango inda an je shi kenan yau ta duniya ta gaba kuma haka ake tsabar a da kuma sai ranar ta can take haɗawa kuma ta shiga cikin ruwa ta buru ta komo duk labarin labarin wannan labarin wannan ne gaskiya damar labarin marasa tushe ba Allah bane bai ce ba annabi bane bai ce cikin wancan kwashe-kwashe ne aka kawo korin qaf irin da ake rantsuwa da nun sad alif lam mim shi ma qaf korin wannan ɗaya daga cikin wannan harufa ne da ake buɗe sura ta alƙur'ani wal qur'anil majid Allah bayan ambatan wannan harafi yayin rantsuwa iya rantsuwa da qur'ani wannan da ke hannun da qur'ani al-majid mai girma littafi ne mai girma Allah ya rantsuwa da al-qur'ani kenan ɗan uwa eh rantsuwa da al-qur'ani da muke a yau abin da an san magabata wasu da kana san gaba eh amma rantsuwa da alqur'ani ba a yi dokan ta rantsuwa da wani Allah asam ibn mas'ud cikin cikin tahabbai iyakan magana rantsuwa da qur'ani ganin iya da cikin siffa ta Allah kalamun lahi da qur'ani karkashin kalamun la kina rantsuwa da qur'ani ba lahi ce tunda siffa ce ta Allah kalamun lahi wannan illa wa duka abin da ake bamu da shuba a yanzu a nan wajen shiroyin da aka cewa wani ya rantse da ƙur'ani a gidan alƙali an kaliba ba da ƙur'ani muke rantsuwa hakikin al'amarin kurin ƙur'ani ne za a kawo don a ba mutum tsoro sai a je ƙur'ani tsoho ko sabo a gaban shi amma ta ke rantse ƙur'ani ta yake billahi lazi la ilaha illa huwa duk gidan alƙalin haka ake ba a zuwa gidan alkali a ce na rantsi da ƙur'ani a ƙur'anin da ya za a kawo a ce billahi da zila ilah illam kaga a nan da allah ka rantsi da ƙur'ani kaga nan ba kama da shuba yan wa me su gano malamai akwai wani shi a ganin shi wannan gidan na ƙur'ani da wani wata ganin ƙur'anin a gaban shi ya bashi tsoro amma haka yi rantsuwa da ƙur'ani ka bai rantsu da Allah ka ka ga rantsu da Allah amma ya ga ƙur'ani a gaban shi ya tsorata na cin wata shekara a nika turbindis a naji buroki umar sama'il wannan da rasu shugaban ayyan kungiyar musulunci ta farko naji muna zama hira da shi he na ga wata mace ta shigo kamar alama ka mutane yamma ne haka mutane yamma ne tana raba tana ba mutane kuɗi haka yan burokin da shi malam kuma wani menene ana raba kuɗi ta kasa mai matsabanin matsalata wani ne cikin 'yan garinsu mutanen benin ne suna tare da shi sai ta ba shi ramcen kudi zai kasuwa wani kawai ribi da mutum ta ba shi ba shi kudin wannan zai kasuwa tana da hali haka da ta nemi kudi ce aina aina ta ba shi kurin yi ce kawai ta ba shi yi kirkiri don babu shaida suka je jusuf ce daga can aka turo musu nan sai rantsuwa kun ce waye kun baye kun yi kiri kiri kun baye ba da aka sanar kun shi da shi kun ta bashi ba to shi kenan yanzu ku je ku yi arwala a ta salaci ya rantsi ya ce kamar da gaske ba ya je ya arwala ya zo komai a shigo masallaci ta zamna ya zamna aka aje qur'ani ya zamna ya zamna ku yi dai shuru kallace ta bani wallahi ka ji tsin Allah ko ta ma diya ya kar diya kiri kiri ko daga wani karfi amma gani wani kwari a gaban shi ko ce ta bani to wannan shine yanzu kenan shi yanzu take alheri ga ƴan wannan ƴan wurin suke suke ba ba su ne ka kenan wani ganin amma gaskiya magana a lafazin ta ake billahi la ilaha illa hu kaga anan maka da shubha to bayan rantsuwa da alqur'ani mai girma Allah ce bada ajibu an ja'ahun mundirun mini Allah ce mutane suna mamaki duk da matsayin alkur'ani littafi ne mai girma amma suna mamaki an ja'ahum munzirun minhum cewa wai wani mai galgadi daga cikin su ya zo mutun nan wansu Allah ya yi shi ka فقال الكافرون هذا شيء عجيب kace gaskiya ka wuri kenan sai wani abun mamaki ne yoshi Allah da aiko mutum mutum Allah da aiko shi yan ku gane ko dai shawan can zamanin wai ba suna kafirci ba irin na yanzu mutum zai jabar kamar babu Allah gaba daya a su sun san da Allah suna gama girman Allah ya huce aiko mutum mutum kin ne saka mutum bai da kiman da Allah zai aiko shi bai kai ba shi a ganin su haka ne ishe da kullum bautar Allah da kaya matsala ce ƙwarar shawa abu da yawa ya halakar da su aiki da ƙulluwa kurin ta hanyar girma ta kama na ba suke a wajen sama kamar girma Allah ne kamar girma ma Allah ne ma yan wa hatta bautar gumaka da suke kamar dalilin bauta gumaka lata da wuza ca suke ai girman Allah ya huce mutum ya bauta ma Allah kai tsaye kai tsaye na kai ina bauta Allah kai tsaye ya ka tafi talabin talabin da ka bauta wannan kenan wasu wannan wai darajar ka ce ba ta kai ka bauta ma Allah kai tsaye ta ka zojin wani goma kan haka yana kira suwa kaga a wani abu na gari ba kama akwai nihin girma Allah amma shirme ne ba ta Allah ce da ka kirashin suke cewa a alacin faƙalar kafirun hada shirwan ajib suka ce ai wani abun mamaki ne mutum Allah zai ayi kaji matsalar mutum أإذا متنا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد نعم yanzu ka ke matsalar ta farko a ce mutum kai mutum ne ɗan ƙomu kana ci kana sha kana komi irin namu ka ce wai Allah ya zaɓe ka ya aiko ka iya maka magana wai daga sama ana maka magana maka waye yawan kai riba riba da kullum a ce kwalluwarka gajera ce kullum kaga tunkayar magana da kwalluwarka a da suna da baiwa ya za a yi kana na kallon cewa Allah maka magana yanzu dan adam ne kurin hanyar sadarwa sai kurin shi da iya magana kurin da amurka kai baka ji ko kuwa baka ji abin da shiga daga amurka mai kun yanzu a yi balle akwai wani abu na na bluetooth ya sa kunnen shi eh wannan kai baka ji ko magana take ko da magana kun mutum ne kai dan waje da Amurka da wata na'ura kunnen shi iya mai da mai amsa amma kai baka ji abin da ya gamsu ba kai kace kare ta bai ba nan kai gaji ba su ma kai ba su kare ta su ba kaga kaga aiki suka kullu su gajiran kullu su suka suka ture wahayi bai wa ya za a ce shi an mai magana mun mun muji adam kana bai bai wa kashin mutum ne dan kullun ci gaba cin adam ya wata na'ura kana zamne mutum iya amurka iya magana kai baka san abin da ake ba kun kuna da wuri guda ga kai gashi kuna ji shi iya shi abin da ke daga amurka ko ta duniya ba kaga kenan kaga aiki kullu suka yi to shi suka suka ce ya za a yi ya ce Allah ya ko mutum Allah ya magana mutum magana da yawa matsala ta biyu a idza mitina wa kunna turaban zalika raja'un ba'id shi yanzu ka ce kuma idan muka mutu mun zama ƙasa wa a ta don ka zalika raja'un bai wani abu ne nake impossible baiwa bayin wani bai mustahil baiwa kurum baiwa kurum an zama ƙasa a tashi an zama ƙasar kaka shi wannan aiki ne da kwallo su suka ci baiwa ya ga shirin ɗiyansu jikokin su kahurai ba su imani da allah masu na ganda abu ne wanda yake iyayewa mutum don ya mutu ya zama ƙasa sun ce an kona ma ta hanyar abin wanda suka ce na adn mutum yana iya samuwa ta wannan sirrin yadda yake takacisa yadda yake shikin kamar su ɗaya wannan su a ilimin suna suna da abin wanda ke iyayewa kawuran baya su da ke ilimin su ya ɗara kawanta go su wanda sun kawo ce da ilimin sun ga ƙullo su bata yi ba ta kullum kaka tunkara maka allah da ƙullo ka wani kullum zaka nema kullum shin allah ya hudu ko annabi ya wuce inda sun wadi kun sami na ko mun gane ba kun da imani shi kenan ba yana gane ba abin da kun musulmi imani ke nema tabbacin wannan magana ta huto daga Allah ta huto daga manzon Allah in dai ta huto Allah ne da ce to ko da ni yanzu ban gane ba ka ta in yi mu'arada in yi gardama kan abun in ce ƙarya ce bai kamata ba bai kamata ba na ba misali wani cikin yan uwa yara suka karatu tare da mu anan ya je ya karanci ilimin na zamani ya karanci ilimin sai irin wannan abin dama an jima da masu magana wannan masu tunkarar sunna da ra'ayi wai wani hadisi kuda wai a ce wai kuda ya faɗa cikin makayinka wai ka ɗauko wai ka sa a ciki kullum mutane ka zammai wani wane ne wallahi garin bawan Allah ya zo gidana ya kamun ziyara wallahi da tare muke su ya kamun ziyara ya wakashi ya wahar wayewa kan wani ababen ya kama da magana zuwa shi wani ajiyar hadisi ba wadda wani hadisi hadisi guda an ce kaza kaza wai guda kaza kaza kurin kaza kaza kaza wallahi ikon Allah dake ina aje ina aje mutuwa jarida ina da ta jarida kawai magana sai na ɗauko mai jurnal wani mutumin alman ne da ke kawuri ne shi magana da ilimi ne na ya kai gazi wallahi wani mutumin alman ya yi bincike kan wani abin da ake cewa maganar kuda musulmi suna hudu su bincike suke me dalilin ya yi bincike na musamman kuma zo ya fi tsoron abin ya gwada abin aikace ba kuma ya mutuka bane ya yi gwada abin aikace dalilin hujja abin na da kwamitin nakin na tukar da wani tuwa da wani tola ka hankali wannan ilhadi so ka ci a banza na ce kawo abin so ka kawo izgili ga addini ka gashi to ɗan da kuma kai ɗaukar mutum nakin na ba shi da kan shekaranta binciken da ya shi mutum mutum alman ba musulmi ne ba a wancan zamanin ya ce wannan abin da ake hudu ya ɗauki kuda ya bincike kan kuda ya ce tabbas kuda idan iya da wata daga iya da wasu a guda biyu daga bayan shi iya hudu likid iri biyu wani ruwa ya ce kuda daga ya samu daga ya samu ta bayan tsorata wannan likid kin ɗaya yake hudowa in samu tsorata in tsorata shi ke hudowa adam kamar manzan sa da ta yi tsan kuda da cikin makayanku iya haɗawa da huka-huki iya iya da huka-huki ɗaya cuta ɗaya magani haka ne ce a huka-huki ɗaya ne ce magani ne ɗaya kuma akwai cuta ya ce iya neman kare kashi da wancan huka-huki mai cutar wallahi mutum a makita bincike da ƙudar gasar barazana haɗari wannan mai cutar ki har bugawa haka a gaci haka ce alaka ya gano ya ce to da ya ɗauko likirkin biyu bincike da ya akan ya ce likirkin tabbas ɗaya mikrobi ne malati ne abin da ke zubo malati ne amma yake ɗayan wanda ya an samu ke zubo shi na biyun ya ce shi kuma shi kishe wancan ne sai ke kawo misali ya ce bincike da ya ƙarhin likirkin ruwan da yake zubowa na ɓangaren mai maganin mikrobikin ya ce misali inda za a ɗauko garam guda garam guda na wannan likirkin wanda yake mai maganin ƙarhin shi ya ce ƙarhin shi ya ce inda za a kawo litir dubu na madara mimikrom yana ba ciki a sa wannan garamkin ɗaya na ƙuda mai kashe wancan mikrobin ta wala garam ɗaya na shi zai kashe mikrobin madara na litur dubu kuma tuma alaman ne wallahi bai karanta yi shuru ziyarta kuna musulmi ne ba ɗan musulmi ne karatun addini da warko haka ne wa kullum idan ana ce maka Allah ce kaza annabi ya ce kaza to kakka aiki lokacin ta yarda ko ta gano a na nake matsala a nan shi ɗan ke samun ka abin da kun zaka nema tabbatar Allah ya ce annabi ya ce shi kenan samina wa tsana shi da bane wani ba wani kan tafi ya ce ta abu da annabi ta kaza misali ya ce annabi ya ce an karya lallagi kur a wanki sab'a maratin sai kun ta abu da kun Allah me ta ba kun dan bauta Allah kuran ba ruwan su su gano ba dan warko ba ruwan su kun annabi ya ce inda karya lallagi kurin a wanki zo muku shikenan a sa kasa suka yarda yanzu yanzu yanzu yanzu ne bature ya gano da kan abun na'ura ta bincike a gano a shekare ya da wasu miyagun mikurin zuwa cikin miyan shi kun bai zuba sai sai an lage wannan dan haka ya ci abinci bai abu sai an lage ki zubo su ki ruwa kun wallahi aikace an buga an aikace suke ba musulmin ba su gano abin ma an wanke an sa sabi an sa aljabar aljabar su gano abin nan wanke karin wannan an sa karshe ana sa kasa kuma ka babu an wanke sai an tsaki amma ya samu dan dan guntun microbit da ke zubowa kare ne lage wannan kaga ba da ga hujja ke su tun da su da mutum sai mun yi kun ta abu nan kun dan bota bai ban gano ba wato kuma duk lamar addini haka yake in dai abu kaza Allah ya ce kaza tabbata annabi ya ce ba dole ba ni na gani kun sami'na wa tsana ya wa ha'a mutu bana gani ba eh kuma haka ne bai na gani ba kaga su wannan aka kwallo su suka tayi sun mutu ba da ma dawo eh yanzu ba ka mutu an kai ka wuta to sai wani gano to take a barin dawo ka kan gane shi matsala ne ka mutu ka tahi sai wani ɗan wanka ya gano a ilmanta abin iyayewa sai kuma da mace a mai lokacin gyara shi ne haɗa abu shi ne danja abu kai mutum kana kwanaki ƙaidaddu wucewa suke in sun ƙare ba dawa idan ka tankara magana Allah da ra'ayi Allah taimake mu yace ke sa mamaki a idamitina wa kunna turaban zalika raj'un ba'id idan mu mutu mun zama ƙasa za a mai mu ka wannan abu ne wanda ke baiwa sai Allah ce mu قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
Allah ce wannan magana da suke hudi ta cewa su zama ƙasa sun rujujjuge a maido su Allah ce gaya musu kada alimna matan usul ardu minhu ka gaya musu Allah ce mun san abin da ƙasar ta ci daga jikin gangan jikinsu ƙashin ne tsokace mene ne Allah ce mun san abin da ƙasar ta ci ya san kuma mai san shi kuma ce wa inda na kitabun hafiz kuma duk wata information kuma mene ne iya nan muna da littafi na musamman wanda ake rubuta komi ba abin da ke zara ci ilimin Allah Allah ya sani kuma ya rubuta ina kasi ma kasi ba kansu wahala iyayewa an kare ma bal kadzabu bil haqq bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum fa hum fi amrin marij bal kadzabu bil haqq wannan kullum wannan mutane sun ƙaryatar da gaskiya ne kullum lamma ja'ahum daga zan wata abin da ya dace ga mai hankali aka baka labari ka tsaya ka bincika ka bincika gaske da ake da hankali Allah baka ka yi binciken gaske labarin to su matsalar su daman sun haɗa makaman halbi iya zai ku sun ture ba tare da aiki da hankali da Allah ba su kenan matsalar su sun ƙayyatar da gaskiya da gazan wata shi matsalar su idan wani kwanan gaskiya ne ya ce fahim fi amalin marij wannan mutane suna cikin al'amari na aka cewa mai jagwal garwaye yau su ce kaza yau su ce kaza sun ce garwaye ta bulle ta koma ba su bana ba su da kan gado suna cikin bige-bige cikin al'amari wanda yake mana garwaye mana na ke basa basa a kibila guda kuma suka ce stenin su ce nan shi na kuma basa da kibila afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyana لها وما لها من فروج أنوا cewa kun fi amar mariji cewa nan duk mutumin da ya bar gaskiya duk mutumin da bai da madogara hakan halin shi duk mutumin da bai da madogara bai da hujja to haka iya cikin qawl mukhtalif innakum lafi qawl mukhtalif ala taku kuna cikin magana daban-daban yau ku ce wannan an gaje wannan garin tasu daban don sun kan fata daban don gani abin da ke zunubi da zunubi dan bida sai da hujjar yan kano daban ta yan da makaran daban ta yan zariya daban an gaje jima daban kowa gaje guda abu abu abu ne daban akan abu ne a lokaci kowa ta shi da hujjar kowa abin da kama domin abu ne babu madogara sai ka kenan kowa ta shi daban shi ne kuna cikin al'amari sai fi inakum fi qawli muqtadim wata magana daban-daban iri ba magana guda tunda ba madogara ba hujja balle a kama guda amma zan aka addinin Allah ne dinka da hujja ɗaya ce ɗaya ne tun daga ta sallah hujjar kanta ɗaya ne azumin zakka a masarar midoyi kowa da hujjar shi da dalilin shi Allah ya ce a falam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha ma laha min furuj nan Allah iya kiran mutane yanda bai kamata ba su ka mamaki in sun mutu a tada su a yi kaza kaza shin bisu dibar sama ga tunan dirikin sama abin da yake halittar suke sar a kamansu bisa biya kai ba kai ba na yana hawa zayyana bisa ga yadda Allah mai cewa zai tada ba mutuwa sai daga ban ka mutu bisa ga yadda ya halitta sama ya mata kawa ya kawata ta kuma na turmamu na kuma wata abin mamaki su wannan wani abu ne wanda mai hankali kun zai yarda tabbas kana gani kana turmamu irin ka gatan dai kun ba ta gatar tunturun da gatar masu yawan gaske wanda kuma an mamaki kai dan wannan dan kaɗan ki dan kaɗan kake ba kai ma ɗan duniya taka wani kamar ɗan kaɗan ce duniya taka ita ka dibo sun halittun Allah wani halittun sun yi ka girma ɗan wa suna magana ɗan adam wani wani wai a ilimin kahurin ma wani imani da Allah irin magana halittu da suke sarar su bahana illa kurin imani ya huce kwallo ka tsaye kima abu da kuma misali kurin ya huce hankalin duka yanzu nan duka misali nan mun ne a duniya muna ji da kai duka miliyan ne ko tara ko mun kai tara ko mun kai nafi miliyan ko mutane miliyan takwas yanzu takwas ce ko ta mutane duka duka wani kirta daga ba daya to ana magana turmamu ga daga ci guda unguwa guda turman unguwa guda ba duka zama sama ba unguwa guda santan da miliyar ne ba miliyar ba santan da miliyar musulman kuma kowace daya ba ga mata duniyan duniyan mu ta kai ba idan ga mata da ranar mu kowace daya ta ranar mu su dubu akalla wannan kuma santan ne da miliyar wa ba miliyan ba duka zuwa miliyan takwas wani jira wani wani wani kasa wani wani sarki ba duka duniya ba ta kai wani abu duka duniya ba ta kai ba ba ta kai ba Allah hawa Allah ya yi sai ka abin kenan to na Allah ya mu san girman Allah ma da shi Allah mai iko mai girma ne sai lokaci yayi Allah kai mu gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ana masa